الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء شا تفضل sha takwas ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba a cikin littafin malwaji ne fiqh sunna wani kitabin aziz mun tsaya darasi na hamsin da sittin da da ɗaya za mu tashi da biyu mun tsaya darasi na sittin da ɗaya za mu tashi darasi na 62 insha Allah ta'ala muna roƙon ubangiji ya wani jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai babu ikon aiki da abin da zamu idan ba ku manta ba muna cikin karatu ranar da malam shehu ya kawo mana ziyara sai muka tsaya a nawa littafin shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu inda yake jawazu ittira'il muhrim at-tahallul bi'udri al-marad nan ne ko yawwa malam yace halaccin ikradul muhrim wanda zai harama zai kulla harama da aikin hajji ko umara to ya gindaya wato ya warware haraminsa amma bi uzirin maradu saboda rashin lafiya wala hawi da makamancin haka ya halatta mutum ya sa sharadi lokacin da zai wato zai kulla harami da maka da wato umara ko hajji yace lokacin da ya je wannan guraren da ake miƙaci zai kulla haramin aikin hajji idan daga wato madina ne a zurgulai ba idan yaman ne a lamlam idan kuma iraki ne za ta tsari idan afirka ne mu ce juba ko kamar yadda da aka kawo su a guda biyar to ya halatta yayin da mutum zai kulla niyya idan ya san yana da wata rashin lafiya da take daji ya sa rashin a kulla niyya shi ne yanzu za mu ce ake kulla niyya domin idan rashin lafiya ta taso zai iya yiwa ya yi abin da aka haramta to saboda haka shi za a zai faɗa yanzu a sharadi cewa ya ubangiji zan kulla niyyar aikin hajji amma da sharadi kaza to wannan ya halatta sai ka ga idan mutum ya irin wannan ba za a ci karanta kuma aikin hajjin da ya yi to shi ne ma da yace shi ne bi uzurin marabi ya halatta mutum ya fara aikin hajji amma ya kulla sharadi sai warware wannan aikin hajjin nasa da uzurin daga lokacin da ya warware shi ya gama aikin hajjin sa alhali ba gama ba kuma hajjin sa yayi saboda tun a farko ya kulla sharadi da makamancin haka ana aisha radiyallahu anha qalat sana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala duba'at bint zubayr hadisi zai kara da mistifain wato bayanin da muke so cewa annabi alaihi salatu wasalam ya shiga gurin dubata bintu zubayr fa qala al hadisi da ita arati al hajja kin kin fati tafiya aikin hajji ne qala sai tace da qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala wato qala tace wallahi la ajiduni illa wajha na rantsi da Allah ba abin da yake damu na ba na ban samu kaina ba fati mara lafiya ina zamba wato ina ji a jiki na cewa ba ban da cikakken lafiya fa kana da haji annabi yake da ita hoji bai wa Allah da muke aikin haji wa shari'i amma ki ginda ya shari'i idan ki aikin haji ki ki ginda ya shari'i wa quli bi Allahumma mahillu haythu habatani ya ubangiji zan warware zan warware ihrami na duk inda rashin lafiya wato ta tsare kun gane su shari'i duk inda rashin lafiyar ta kama ta ko da ba a gama ba to za ta bada sharadi mutukar ta kulla a farko ko da har aka je kalbin aikin hajji ba ta ƙara da abubuwan ba aikin hajji da yayi shine Allahumma mahilli haizu habarta ya ubangiji zan warware aikin hajji na zan warware irani na da zarar rashin lafiya ta ta mutai ina ga abun karara a biyu ne ko ba shi da matsala fa mani jara da zalika sai ma da yake duk wanda yake inda wannan sharafin sai yace mata abata hu shay'un duk lokacin da wani abi abu wato ya tsare shi din marabin na rashin lafiya aw aduwi ko ko abokan gaba kun tafi hanya kawai sai abokan gaba suka tara hanya aw ga yadda zalika ko wani haka ta halala mala yake to mutum ya warware ihramin wala dama alai babu wani abu da zai yanka ba yanka wa man lam yankari amma duk wanda bai bijin da ya sharadi ba fa innahu ilahu bi zalati mahudam to da zara an tsare shi kuwa to yanka ya kaba domin daga kulla irani kun ga ba kai da yadda biya yankin hannunsa ba ya shiga wani abu daban saboda haka yanka ya kama shi wanda ana magana ba idan ma daga baya an sake shi kenan ya tafi ya ci gaba idan daga baya an sake shi in kama shi akai ko in daga baya ya warke domin mara lafiya wani kila za a ji an da karo ruwa ga kaza ga kaza ga kaza ga abin da ya gaba da wani duk abubuwan da suke cikin masu za su da yaram a yi man wasu daga ciki ko da an ban ɗaya daga cikin abubuwan akwai wanda a rashin lafiyar za a ce to ya fi samun tunani ba misali sun ce ke mu ya fa fi samun tunani kuma ba sa fi samun tunani kaga yayi masu za su da yaram ka'ida idan yayi wannan bai zai yi yanka ko to sai a ce duk da yakin da ya gina gida ba to ba zai yanka ba ya warke su kawai ya dora liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah fa in uqtiltu idan aka tsare ku fa mattai kala lil hadi to ku bayan da abin da ya sauwa kana hadaya wal hadi la yakunu illa min an'am amma ku sani ba ba a yin hadaya sai daga dabbobin ni'ima al ibil raqumi da taguwa wal bakari ta da saniya wal ganami rago da dinkiya ko akuya da tsuntsu fa in da yanta shafin ajiza duk da cewa gaji ya fito da shi idan wato a da ya tara shafin ajiza idan mutum ya zaɓi sauƙin yin amfani da akuya ta isar masa wannan katu wal baqaru aula bil inza amma ku sani da taguwa da wato da saniya aula bil inza suka fi dai dacewa wajen kitarwa su suka fi cancanta a kai wajen hadayi za ki cewa a hadaya mai babban dabba za ku fada amma a rayya kuma ba ku ya kuma da duk da cewa malikiya zuwa gurin alayyar ba ta ya kuma da domin shi ne za ka yi nama ne wa ba mutane ne wa kaga Allah ya hore wa mutum zai hada jiji ya wuce daga sabani ka sai rago ka sai sa shi ke nan duk sabanin nan duk falalar da kowa ya kawo kaɗi ba ka je daɗin ka je rago shi ke nan ko ka je raƙumi ka je rago ku je je malai ci gaba da cewa to fa illam yadda ya tare alhadi wanda bai samu dama yin hadaya ba yayi kire ga cikin mazura da lira malai ci sama ashara ta ayyadi ku je yi azumin kwana goma qiyasan ala almutawaddi ayi qiyasi ne ga mutamaddi ayi wanda zai yi tamattu ya yi tamattu ba mutum ya yi ne ya yi umara umara da haji kirani ma umara da haji umara ya kwanta iramun da ya ci ga harkokin da na kasuwanci duk wannan abubuwan da saduwa da iyali da neman aure da aka hana ce su ne ba zai koma ruwa ba ya ƙara kulla harama ce takwas da wata takwas tara shi ke ya ƙara shiga aikin hajji ki koyon mutar wuya daga ran kafa da wata da zai koma daga nan kuma zai gama ba zai yi jifa gaba daya sai zuwa sha ɗaya ga sha biyu ga wata ko sha uku ga wata ya gama aiki hajjin to shi da ni iyasi a kansa alal mutabati idan lam yajid al hadiya kai Allah ya cewa ai fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin bil hajj wanda bai samu hadaya ba to ya azumi ba a can aikin hajji a can a maka وتبعت النداء رجعت sannan gida gida zai bakwai sai Allah ya ce tilka asharatun hadina kwana goma ke nan cikin kira azumi da zai yi su wanda kuka ga ya dawo yana wannan abin mu bai hada ya bari amma mafi yawanci alhazan mu za ga in suka dawo da wahala ga alhaji yana ta azumi saboda an cire kudin a cikin kudin da ya yi saka kudin dabba ya riga ya yi hada yadda majoritin alhazanmu da wahala ka ga alhaji ya je ya dawo duk san kudin da kwami ya a cire wannan wato kudin dabba to wannan shi ne karshen babin da muke cikin yi to a babban abin da ya kamata mu tsara da aka yi shi ne abin da malai ya rubuce khudu anni manasika ba ne ku annabi ya ce ku yi ibada ku da gari aikin hajji ku da gari hajjabin nabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi ya yi hajji shi da wala albani yake da littafi hajjatun nabi sallallahu alaihi wa sallam daga jabir hadisin jabir ne dan za ku ga hadisin aikin haji ba hadisin da yake na jabir ne gaci kuma ba ba hadisin da yake ke dunkule bayani akan aikin haji ba gari idan ala albani ya lissafi guda dan karami risala akan wannan hadisin na jabir kamar sunan sa kenan hajjatun nabi sallallahu alaihi wa sallam za a gani in ka rubuta za a za zuwa ka na Muhammad Azir Dina Alwani ya kawo shi ya yi abin nan da sosai ma da ya fito kamar da alwala ne baka da hadisin da ya fara Usman bin Affan alwala to haka za ga akwai kurare da dama za ka kamar a taimama baka da hadisin da ya fara da Ammar bin Yasir duk hadisin da za ka kawo da kai na tsawon Bukhari da Muslim to haka shine matakan to sai ke rawahu Muslim Muslim ya rawaito bi sanadi an Ja'far bin Muhammad an abihi kala wannan yana da kyau mai bibiya dan ba za mu iya gaba hadisi da wani shi za ta ce muku amma da littafi guda kuma amfanin wannan idan Allah ya taimake ka kana bibiya duk ran da ka zo yin aikin hajji ba mai kawai tuno karatun zaka amma wallahi umara da hajji in ba kai karatu ban kaji sai ka rike sai ka tsare da kanka Allah ka gani umara awa uku da rabi ka gama amma Allah ya mutum bai yi karatu ba sai ya yi tijiya ko da zai yi sai ya ji ina ma a ce da ya san ibadar da kuke yi ta sai mutum ya rika cizon yara domin zai je kamar yadda na sha faɗa a baya zai ga wasu marayi suna ta wani abu kai ba ka rike Allah ko za ga yan Pakistan din nan da yawan za ga su fito saboda su kowa da jahili da malami kowa yana tare gemu ya dage wani za ka yi ya dole Allahumma wallahi jahili ne murakkai kabiri kai ma kana Allahumma wannan da yake faɗa ba yana taba wasu abubuwa dan wallahi wani ya faɗo na abu sai ne da ya dan za ga wani ya do ya janyo jama'a amma yana bismillah wallahu akbar wa bismillah suna faɗa kuma ya rubo ɗan ƙaramar mai haka wannan wato abin magana yana magana na cikin sau yana magana da yadda suna faɗa yana faɗa to sai an samu masu da awa na cikin harabi wani za ka suje suna nan jan hankalin su kai ba ba ka ci cikin kalamu shi kan da ɗaukar ɗalibi wani mutum da babar to kafin su wani lokaci kuwa ka sun gaba abin zuwa ko sun ko sun riza ma ba za a zo ba ko kuma yawan jama'a ya sa su koma bangaren adadin a cikin kaba ko makamu ibrahim ko wasu abubuwa suna hada mutane abubuwan da ke halatta dan za ga wani ya ce ya kwanta a cikin hijirar ismail yana ta shafa su jirna su zo suna haramun wa ya saka ba wanda ya ce a taba hijirar ismail ba ba ya guraren da ake taba guraren da ake taba yanzu za mu fara jin da hadisi to kaga idan mutum ya bibiya ba wani wanda zai zo da hankalin shi ko ya da ya rubu ne makamu Ibrahim yana ta shabawa a cikin idan ka karanta ba ruwan ka domin ka san ba ka aka kiyaye wa makamu Ibrahim to da haka wannan shi to shi ne yake gaya mana a nan yake cewa da khalla ala jabir bin abdullahi wanda isnadin ya dike ne mun shiga gurin jabir da abdullahi fa ta'ala anil qawli da aka shiga sai yake tambaya zuwa yi domin a lokacin ya ba maka ba wa Allah ya hayi shekaru da yawa sai ya maka ce a lokacin mai da zamu ji a hadisin haddan ta ha ilayya wato irin za ga ai manya mutane ko mutum ba shi maka ce in ba za ka zo babban mutum aka je kai mai ziyara sai ka ji an ga je je ka wannan kai kai waye ne da ai ji sunana Muhammad Tarbi kaza kai ba sunana injiniya a fili kaza haka sai ya tafi kowa ko da ya kanka kuma ladabi ne manya da za ka ga suna bibiya dan wato kai kanka ka ji daɗin ziyara to sai dabi ne rika tambaya baya gani ko da idan su zai iya wannan tambayar amma baya gani sai ya zo ya san zuwa ya tsaro gurinsa sai suka fara bayani wanda ya ce wa da wa da wa da wa da haddanta ha ilayya har sai da aka zo kaina in ji wato Jabir bin Muhammad har sai da aka zo kaina yace ana zuwa kansa fa qultu sai nace ana Muhammad bin Ali bin Husayn sunana Muhammad ibn Ali ibn Husayn shi kan waye shi kan sai da Husayn ba shi kan sai da Ali ne ahlul bait ne kenan ko to bara mu ji fa ahwa bi yadihi ila ra'si yace je ni ko tunda ka kun ga magawo yana da fikira sosai ya san inda ake magana je ni ga hannunsa yana lalubu ya dafa kansa bana za a zirin ala yana zuwa da ita ko kansa yake shafa fuskarsa a sai da yiro kan maballin rigar da na sama shi ne zo sunan maballin rigar sai cire maballin rigar da na sama sun mana za a zirin al'asfal sai tafi da hannun sai cire da kasan ba na cikin mala a ke maballin ya daɗe ba wai kawai shiga ba ne ya rike maballi shi cire maballan jikin wuyar rigarsa sun ma za a kafahu bai na tariyayya Allah ya ce shi wannan jika sai ta halittu zai jari ya za a hannunsa tsakanin luluwa na a girgin sa ke ya tsora hannunsa tsakanin luluwa na ya ce wa ana yau mai zin gulamu shafu ya ce lokacin da ɗan bana bakwai matashi ne yaro ne ni matashi Allah akbar faqala bi ce marhaban bika ya buda akhi madalla da zuwa ga ya kai dan dan uwana me yasa jabiri yau ya bibita wannan a cikin saboda jihar baiti saboda jihar baiti kuma shi ne wannan ai haka annabi yanzu na na ga da ce umira an da jilan da ta bana jilan kowa ka ba shi matsayin kowa yadda matsayin su yake to ku dora shi a gurin faqala sai ce marhaban bika ya ibn ammi madalla da zuwa ka ya kai dan dan uwana sala ambajida tambayi da abin da kake domin ya san tambaya kan da kawo lokacin sun ma bare wato raguwa sosai sabai fara bar duniya kaɗan ne a duniya a lokacin kamar yadda jiya mun fara yau cewa kun ga Umar bin Abdulaziz ne ga suna ta mutuwa a gari kaza a basara a cikin sabai a cikin saura biyu sai ce ya gudu jihadin gobe ya ke karu a fara wani zafi sai dan kar su layi to wanda suka zauna da annabi yanzu sun fara layewa shine awwalul jami'il hadisi wal asr ibnu jahari alira lahu Umar. To saboda haka sai yake cewa wato um salam ma shi da fata an tuhu wa huwa aba ya fito da magana. Shi wannan jikan sai na Ali. Muhammad bin Ali bin Hussein sai yake cewa sai na tabbaye shi lokacin yana makawo wa hazara waqtu salati ana haka ne lokacin sallah yake. Fakama fi nisajatin multahiban biha sai ya tashi ya miƙe yana sanye da wani misada wani mayafi wata saka sakar wato ya ji ne sai ina lulluɓa da shi mutahifan biya yana lulluɓa da shi yace kullama wa za ha alaman kibihi duk lokacin da ya tsora mayafi a kan kafaɗar da yake faruwa raja a ɗarafa wato ɗarafa ha ilayhi bin sigariha sai shi da ya jefa ya faɗo saboda ƙanƙanjar da ya mutu Allah ba ba tun batan latin nan ba da kaya tafiya kuma akwai ya daga amma ba ku duba ga almajira da ba da ya da sala ana bayanin cewa ga shi saboda rashin kaya rigar da kuma ya kunta iya sa ba shi da girman da zai da shi ka faɗa da rika dole ko da Allah Allah bi halin da aka shiga ba laifi ba ne mutum an shiga wani hali amma ka gode wa Allah za ga mutum ya nemo kayan da himu sai goma sha biyar wani duba za a yi ba kuma ga sai goma sha biyar na a cikin durowa aka yi banda wani bawan Allah da ni na san shi ya ce yana baya bai da kaya ne a shekara sai ɗari uku da sittin ake wannan a shekara Allah idan jinan zai ba da ɗinki ya rika yi ko da ba bukatar cikin ya yi wannan Gobe zai da kayan da da kayan da yana da yi. To, to sai ce, idan ya dora, sahabin annaba alaihi salatu wasalam idan ya dora baya kun sai ya zango sai ya gefa. Wa rida'uhu alal min jabi. Allah ba. Wa rida'uhu alal jabi yace wato mayafin nan nasa yana kan alhijab shi ne suke kan safada har yau shi ne hijab fa salla bina sai jabi ne mana sallah wannan me yake nuna wani bidiyo za ku fitan mana jiya a fitan mana da wani bidiyo a nan wato fa salla bina jabi ne zo yi mana sallah wani bidiyo za a fitan mana ne kafin mu wuce gaba saboda babu da lokaci Na'am? Alaikum salam. Suna so? Eh, muna mun yadda da wannan karatu ne cewa dan su koyi sallar Annabi alaihi salatu wassalam. An gane ko? Yawwa. Eh, alaikum salam. Saboda gidansa aka zo shi ne duk wanda kaje gidansa an gane kaje gurinsa ko dai rashin iya karatun da shine ne ban ala gaba ta malam shine ni ban karka je kawai ka shige gaba ka zo gidan mutum saboda haka biyu ke akwai bidiyon da nake zuwa fito da shi har yanzu ba zo kai ba alaikum salam eh an bada wannan ai tabi ne yana gaba da su mun yadda cikin da nake zuwa kusan har yanzu ba faɗa ba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh mun yadda akwai girma mu kun ga yanzu ana wani abu saboda duk tambaye da suka zo da ita lokacin sallah yayi sai kace wannan abu yace ya saba ya sallah na yadda da wannan cikin na'am ba azam eh abu ba kai ka duro a kada mar kai shi ko Allah idi da Allah ya saka wa da alheri da kuma rahman khaira wannan bidiyon da yake zuwa fito min da shi na kanki duk wani abu da kuka faɗa karatu ne shi da shi ake fitar da fawadu kun ga dai irin wannan su ake cewa fawadu in ka dauli daji da zalwin da kada aka yi akan shari'a ulatul akam na Usaimin Ali Bassam da Ahmad Shakir da waye da suka kawo in ka ji za ka wannan abubuwan da kuke fara su ake kira fawai su ne kuma karatu to amma ni abin da yake a raina shi ne a gane cewa sallan makawo da halatta da halatta cewa ya halatta abu makawo sallah shi ne da na ƙarshe amma wancan abubuwan da kuka kawo inda wani kwas abu za ka yi duk sai mun rubuce domin kowane ya hau cikin ne mai kyau abu ma yau ce na mu kuka haɓun na kuna wani da kawai ne ya yi ya hau amma sallan mazawu ta halatta in ne kawai da ba ko mula ce duk wanda zai yi sallah a ce sa har salatu to ga mu dan sun kawai shi sallah ta yi in dai akan kansa sa har salatu to kawai sallah ta yi saboda haka wannan shi ne bidiyo to sai sai ce fa sallah bila وقلت في نجي أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن علي ابن حسين تيجي بعد لا بارد يا يا النبي يا أيك الحج فقال بيدي إيه أيك هذا عن دون من جاوي أكيد يقول ده قال تيجي زوال بمعنى فعل ko yawa ai fa fa'ala bi ne aiwatar da hannun da bai yi ba ka ada tis'at ya lissafa guda tara ya dunkule guda tara hadisi musallan shine mu ma mu dunkule tara kaga ya haka in ya duka guda tara ya dunkule da wannan biyar din da wannan guda hudu ya dunkule ya haka فقال جيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج النبي هذا الزولة tsawon shekara tara a Madina da ya aikin hajji ba shi za ke cewa aikin hajjin da hajjatul wada amma Allah ya taimake ka yanzu kai aikin hajjin ka uku wani goma ko bawa Allah da ya taimake aikin hajjin sa talatin da biyu wannan baiwa ce wallahi baiwa ce ta gaske goma biyar shida bakwai Allah ya ba wannan baiwa to annaba ne da ya zama da aka kawo kowa a cikin to sai yayi kai koyi baka dawa yanzu kai sau talatin wani bawa Allah da wakil da yake mutu talatin da biyu la haula la haula la haula kaduna kaga sun fara shiga wato layin zai yi da wanda za a ce ba ya yi aikin hajji da cik ya yi umara duk umara duk wata ke na watakila ko duk wata ne sai an ji ya yi umara Allah ko gode wa to sai ya ce sun ba a zara finnati ila akirati sannan sai annabi ya yi kela yawan mutane kela a shekara ta goma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haji cewa kowa ya fito annabi da tafi aikin haji kowa abin da yake jira kenan wa qadimal madina tu basharun kathir mutanen da suka zo madina suka suka fuskanci madina mutane ne ba yawan kace kullum yaljabi kowanne yana nema shine iltimas man salaka tariqan yaljabi bihi ayyadu bihi ilman yaljabi an yi atamma bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kowa yana so ya koyi da Allah wani ba yayi yi a baya amma da yake burge su shine yanzu su koyi da Allah wani to da Allah yake lakar kala lakum bi rasulillahi iswatun ko uswatun hasana wa ya'malu bi kulli amali kowa yana so aiki irin da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qarajna ba'u wa ataina ata ataina dala udayba jabi ne muka fito tare da annabi alaihi salatu wasallam har dai da muka je zulhu da yawa shine dai kafin mutanen da yamma malan nan da mutanen ya bata ka je mutanen yawa mutanen madina mutanen yawa da yana ne ina ne yan yawa za su je gani ya lamlam ga shi nan kusa da yunan sau da haka wannan shi ne yawwa baitin nan da muka biya bai ne ba ka da shi wani yadda to ai gina ka tuno kawai shi ne amfanin baki a yi waka har da yau ka ce yamma kawai sai ka tuno baitin ka to sai yake cewa ba wani da asba'u bin tawbai sai asba'u yar ubayt ta haifi muhammad bin abi bakr kuma kuma dawo asalin matar waye asba'u bin tawbai a gaya mu Jabir bin Abi barakallahu fi matar Jabir bin Abi Talib shi ne ake cewa wajen maza hudu ko biyar sai wata kawa duk wanda Jabir zai yi shahada shi ne wani wani da abi ne kana zai shahada ne ga wuri Jabir bin Abi Talib kuma tare za a gane alfarman sa ba da ba da su idan mata abokansu idan abokansu suka rasu matan su ke aurewa dan su tallafa mu amma mu yanzu mutanen mutu in dai ka mutu kana da yaya to ba za a ruwa da kawai in ka ga an aure su kama kuɗi ne yawa ko yawa kuɗi ne zai amma yanzu tsoron da yawa ma ta tsoron da suke jingina a mutu ba wai ko dama aka saka aka wa mata yaya wannan wani wani abu ne daban ai ba wani biyar kuma shi ne dole zai tsoro mutuwa mutuwa idan wallahi ya bar kuɗi za ka har rigima a yi wajen auren da wani ya ai ya riga wani ya zo ya ce ai abokin sa ne ajiyar ya yi da abokin sa ne amma lokacin da take buƙatar agaji ba mai zuwa kowa zai lauki to asma'u bintu umay mai wa Allah shine kaga wannan Muhammad bin Abi Bakr sai lokacin da aka wace da wakar wato sai da wakar ya bar duniya shi ba waye ya aure ta waye ya aure ta wa bintu umay sai da Ali wannan tabbas kuma zuwa yayin da na Ali suka wada dake suna fada wannan muna so ku riki suna faɗa zai rike masa ba ku ta kawai sai ku zo ku rinka su an bai duk gaba ɗaya ba da giba tsakanin su da sabai ba wannan sabani wani abu ne da wato tsakanin hanci da haƙoƙi ba kada a kara ta riga ba ta ji da sauransu kaddara ta riga mata gidan ku da mutum ba zai ku samu misunderstanding amma ba ke kiro da dan uwan ka bane ko shi kenan an bata shi kenan misunderstanding za a yi a gane ku shi kenan wannan ita ta faru mun ja ba da misali da yadda za a gane abin da ya faru da tsakanin sahabbai misunderstanding ne kuma kaddara ta riga mata tsakanin fa gwamnawa da aka yi tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ba gaba ɗayan su gwamnati da aka idan aka yi buga aka buga aka wani aka zubar da wasu sun mutu sai a ce kawai sai a ɗaga hannu a biya a tsaye da yanki sai a ce a ba da hutu zuwa gobe kada a dawo wannan da aka karkace sai a haɗu gaba ɗayan su a masa sallah da wannan tawaka da wannan zai zo a yi masa sallah za ka yi matsala sai kuma bayan an huta ne sai na ali aika wa muawiya ko muawiya aika wa yake to ai mun huta a dora har da ƙarshe suka yi reconcile cewa za ba mu karar da junan ya isa sai waje wani jajaja ya hau jijiyar kalari na wanka ai kawai mata da miji ne idan mata da miji suka yi faɗa kan raka ne wallahi sun suka shirya ya dagaya sai dagaya mata da sai ai wani zaki ke rike lokacin da Allah kuwa idan mutum yana da hikima wajen sulhu baya baya sai ne wani ba Allah muna harkar da wani ni ba da shi sai kawwata ta kawo irin wannan tsarar gida akan gurin da ne mata kabe shi suka zaka kankare yace wannan da yake warista ne kuma babban barista ya san manyan mutane ba gidi yasa kawai ya sa aka sauri ya ce kawai a ji a ji ya ce wallahi ba a kwana biyu ba ya ce sai ga shi a kwana da biyu ta je ta ga yato abokan da wai a zo a wace a kudu ya ce bai sani ba da ita aka rika zuwa police station ne su ba kuwa cewa zai duka je ya yi kaza shi kuma tun da lauya ne ka ga kawai sai ara wallahi ba gini aka yi rika zuwa yake ya karba kawai aka yi yin da aka yi yin ya tafi kasuwar jarada yake kawai ba je hango su je gurin masu gajiyoyi da ita za su je gaji yake inna lillahi wa inna ilaihi yake tun daga nan ya sallama da irin wannan harkar yake idan aka zo mata da miji karka zaka ne Allah kawai yi kokari ka biya duk yadda wani bangare yake da rashin girki yi kokari ka biya zuwa ruwanka Allah Allah ya kyauta to saboda haka sai yace to ba arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kai ba asna sai da aika annabi alaihi salatu wa sallam cewa ya ya gaji kala sai annabi yace iktatiri haka tunda jini ya zo ai dole wata wato hankalin da zai tayi al'ada ta zo ai ba maganar sallah sai take ganin kuma ibada aikin hajji ma ba za a yi ba sai annabi yace a gaya wata kai wanka wa tasbiri kuma ki kullu shine sai amfani da tantar ibad din da bi sauri da wani tufafi wa ahlibi yi harama da aikin hajji saboda haka zuwan jini baya hana aikin hajji da wasu mata za su ta tambaya cewa ya halatta a ja magani wanda zai tsaye da al'ada suna yawan wannan tambayar cewa ya halatta ko azumi ko aikin hajji ya zo suna yawan wannan tambayoyi duk wanda yake alaka da islamiyya zai rika su musamman da manyan mata to saboda haka sai yake to me ya faru sai yake cewa annabi alaihi salatu wasallam yake to wa ahli biki kullu haramaki kawai fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid annabi alaihi salatu wasallam yayi salla a masallaci thumma rakiba al-qaswa sai ya hawo wata taguwar da ake kira qaswa suna da sunaye kamar da malaman kira suke kawowa wasu malaman kuma suka ce aidu suna ɗaya ne domin za ka yi wata jada'a wasu suka ce aidu su ko kunta ne wasu suka ce guda ɗaya ce take da sunaye daban daban kamar da yara ka karawa babu da suka suna ne ko mota a ba ka kada wata sunan banza wanda zai bi ta ba ka yi dalala ya halatta malaman su ce daga na aka samu za ka iya dawo a wurin hawanka suna hatta idan tawad bi raqatahu ala albayda a sai da taguwar ta dai ta tsaya ta daidai da wani guri da ake kira bayda ismul makan nazartu ila madi basari bai da dai jabir abdullahi lokacin yana gani yace na kalli gaba da na miƙe idanu na yace na kalla bai da dai gaban annabi alaihi salatu wassalam bai raji bai wa bani yace ba abin da kake gani in ba wata akan abun hawa wata kasa mutane ne gurbi wa an yamini min zali bangaren dama ba iya ganin ka wa an kima ya tani min zali bangaren hagu ba iya ganin ka wa min qalbi min zali a baya ma kai zan yi zuwa wajen mutum dubu ɗin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina zuhurina annabi alaihi salatu wasallam yana tsakankanin mu mu kuma wa alaihi yanzilu alquran qur'ani na ta sauka ya ayoyi da yawa musamman a bakara ai sun sauka a wannan lokacin a bakara ba da yawa sun sauka wa huwa ya'rifu ta'wilahu kuma annabi alaihi salatu wasallam ya san fassara wurin sa wasu suka ce wa huwa shi ma jazir din ya zare domin annabi bayani yake muku wa ma amila bihi min shay'in amillahu duk abin da annabi ya aiwatar mu ma sai ne ba Allah bi tauhid sai kulla niyya da tauhidi kada ta Allah da yake cewa Allahumma labbai Allah mun amsa ba amsa bar ina ne aka yi ke da cewa kowa ya aikin hajji a Al-Qur'ani a suratul hajj wata aya ce wa azizin nasu bil hajji ko to zo da kaga Allah ya yi ke da kowa ya tafi aikin hajji kowa ya yi da aka ji ba wuce ya ce ya amsa kira domin kowa an kira shi ba wanda ba a kira ba to amma wani har yanzu bai ji ba shi ne problem ne eh wani har yanzu amma dai ai kowa an kira shi yau za a jin Allah yadda ai kuɗi na zuwa kaji idan kuɗi ya zo kake zuwa to kaji kaji ɗaya ne ne Allah ya kiyaye wallahi kuɗi na zuwa kaji wanda kuɗi bai zo ba to har yanzu ba bai ji ba a duk kunnuwan ka wallahi baka ji ba amma kuɗi na zuwa to kaji idan abin ya baya ko gaggauta zuwa aikin haji da zarar kuɗin ya zo to an zarta domin wani abu mai baruwa zai iya bujiro kuɗin rashin lafiya ko wata bukata in sauri ka fara biya duk wanda ya sa an baya da ana biyan kudin aikin haji kawai kuɗi miliyan biyar da zo kawai ya zai ba da rabin miliyan to ya biya mu jira wannan ya za ba domin zai biya ana na ana zai rika jin yana tsinka da su kai wanda ne kama ma zan kai dubu ɗari biyu kafin rawin shekara sai ga ya gama biya abin da yake jira kawai yanzu ya yi ta ya karanta aikin hajji a aikace da lokaci ya yi ya ɗau da kan da to shi ne yake cewa labbaik Allahumma labbaik ya ubangiji amsawarka ya ubangiji amsawarka labbaik la sharika lak labbaik amsawarka ya ubangiji ba wanda wa baka da abokin tarayya kuma amsawarka innal hamda lallai duk nau'in godiya wanda ya mata da kuma ni'ima laka naka ne ya Allah wal mulk duk mulki na ne la sharika lak baka da abokin tarayya wa halan nasu bi hadha alladhi yuhilluna bi sai mutane suka ɗauki wannan kalmar da annabi yake yin tanbiya da ita zuwa suka rike yi falam yarudda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi shay'an bi annabi alaihi salatu wasallam bai biyo musu da komai ba daga wannan abubuwan da suke faɗa duk ya yarda wala jima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam talbiyan annabi sai ya ladanci wannan talbiya abin nufi kada ya shiga wannan bandakunan a zulhulaifa idan daga madina ka zo da ka fito da ba za ka ji sunnar azulu ne ba ne kawai ake sallah da kai sauran bin yaji babu wani hadisi da yake zai sallah dan za ku yi yi azulu ne ba ne kawai zo da kima hadisin da daban za ku ji nan gaba cewa za a je a yi sallah saboda wata madara ta musamman a amma masallacin azulu ne ba to saboda haka daga nan kawai za ka rika labbaik Allahumma labbaik ko kuma labbaik Allahumma umratan daga nan sai ka dora kai da labbaik Allahumma labbaik in kaga jibe ne idan ka tuna da tsora har ba za ka jina ba sai ka ido biyu da ka'aba za mu zo mu ji an ido biyu da ka'aba ne ake bada ibnu abbas ya ga saboda kana kallon da zai kowa yake ji sai ba ku ji wanda kake gani a kallo kallo da jikin abin da yanzu ga yau ga ka gata wallahi sai ka ji kauni kana ido biyu da ita la haula wala quwwata illa billah to sai yake cewa me me yake faɗa sai yake wato walazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam talbiyata wa kai ma ita zaka yi ta faɗa ba laifi bane a dage a cikin mota in za a tafi Madina za a tafi Makka wani ya dage wa ya tunatar da al'umma cewa jama'a akwai kaza da kaza da kaza da kaza da ya kamata bi mun san kuna zuwa aikin hajji wani ma ya shekara arba'in wani ma kamun a yi ne mataki ne kai za ka yi sai ka yi kuma wallahi za ka ga za a daru sosai za ga wani ya shekara hijirin yana zuwa amma daga bayanan da zai karfi cewa guri kaza bai yana da kuskure za ka ji ana ta gujiya al'amuru bil ma'ruf in ka saba da shi har a wannan gurin zai ka tashi kai za a tambayi da kun sai kuwa dan za a goza daga lokacin ma za su yi kokarin su samu masauki ɗaya da mai Allah domin ka taimaka musu wajen yin wasu abubuwa saboda haka yana da fa'ida sosai qala jabir radiyallahu anhu jabir Allah ya kara masa da yace lasna nalwi illa hajja ba mu ba shi kuma yau ba shi aikin hajji ko gane me yake zuwa gaya ba nan yana zuwa gaya ba cewa sun dauko nau'in aikin hajji ne Ibrahim aikin hajji kawai suka tsawoyi to bara mu je zuwa lasna da haribu al-umra kun ji ko yace don ba mu ba ta umra ba mu Ibrahim ya ce hatta idza atayna al-bayta ma'ahu ittalama rukuna za a fara aikin hajji umra za a fara umra har sai da muka zo ɗakin Allah kawai sai muka ga annabi alaihi salatu wasalam ya tafi ya tumbaci a rukun rukunul yaman rukunul yaman shine za ku ga ana doroji gurin abude kamar zumunci bai nan tsawo haka za ku ga ana shigo zuwa babu yawa ba to daga shi kana baro nan da kayo ga waje hajaru na zuwa nan ne za ku ga ana murmure mutane ana zai biyo mutane ciwo dan za ga wasu haukan gefen jikin ka'aba dan gidan nan sun yi layi sai ka je kai tawafi ka uku ka dawo wai ba a zo kanka ba wai jira yake saboda kai ka da a nan kana bin layi su kuma suna ƙara dandowa ta nan shiga suke in kai wasa sai a jima ciwo Allah wani ya bata gadi ai ba kuma wanda ya saka Allah bai ce kai ba Allah bai ce ba domin wannan zuwa da annabi ya yi sumbace hadarin nasuwan ga wanda ya samu iko idan kana son ka samu irin wannan damar to yanzu tafi ba ana umar maulidi ba to tafi wannan maulidi ba to ko zan da za ka amma ta azumi da aikin hajji in kace za ka yi wannan za a iya jima biyu azumi aikin hajji za a iya jima biyu Allah matakai ne uku ba mataki na farko ka tumbata mataki na biyu ka taho da sanda ko mataki na uku kai nuni sulfur haka idan kaje dama kana san ne da zaka yi nuri Allahu akbar bismillah Allahu akbar arwa ibn abbas amma idan aka ji annabi na cewa Allahu akbar ya nura shi da hannun dama idan Dijeri, amma za ka an zo gurin suna kallon fitila da Allah, bismillah Allahu akbar. Fitilan nan koriya, Allah idan suke kallon fitila. kai Allah ya gode ba za ka ga abubuwa iri iri da an zo gurin fitilar da take nuna alama saboda yan sama haka su idan wanda zai dawa a sama da yan wurce ya din nan za a nuna musu ga gurin ku mabda usawa ku to su kuma suka zo su kalli wannan koriyar fitilar ita ake kallo to yana zuwa nan kun ga shine mabda'i faramala talata sai annabi ya yi karkarba da uku wa mata arba'in yayi tafiya ko yau shine da ka zo ne da yajar al'azuwar daga nan zaka fara dawa to anan to ake dan san ka dama in ibadi zaka yi ka fito da shi na dama ka fito da shi saboda haka daga nan sai ka fara sassarfa idan a azumi ne da ake hajji ala gafar da malam ba za ka iya sassarfa ba sai dai ka fito waje can gefe idan so kake kai sallar ba to can gefe za ka gefen gurin da aka sa gare wasu suke sallah su sun gama dawa biyu suna raka a biyu to daga nan za ka iya sallar ba sai dai kawai ya fi tsaho tunda ka ka tsara faɗin gurbi saboda haka ya fi tsaho iri ya fi tsaho yanzu za ka wanda ya matsa a dan ana kuka wannan da shi sai ya gama zai yi kuri shirkam kai ba gama ba amma ba shirkam ne idan zai mutu shi biyar kai sai kai mutu arba'in da biyar kana da wata arba'in da biyar eh idan ka fita ba ga gurin idan ku kawo sama mai wahala shi za wannan masu haya sai mutum ya je saboda tsabar tsawonsa da an je tsofaffin nan da ya je ya ke wani da zai je hudu arba'an arba'an Allah ku haka suke haiti ya je wani ina ba ta sani ba hajiya ana take ta ga an tsawo an tafi da ya yi ɗaya zai ce mai tsirai mai tsirai shi so yake ga baki baki kudin sa shi sa idan ka tafi da mahaifiyar ka yi mata da kanka ka tafi da mahaifin ka yi mata wallahi abin da zai za ma za ka sun fito bakin hanya suna tare ku da kun dawo tawam tawam eh za ka zo za ku yi tsada da ka zo za a je gurin tsoho ne kai ba za ka yi abu gobe da yi ne zai tura ka a wuciya a sama domin gabar kiyawa nan idan aka zo kasa ma za ka yi wa mutane biyu sai ka ji wani ya karga ba wanda ya cikin kafa sai ka ga jini yana zuba saboda haka ta nan kawai saboda tsabar tsawon sa dan sai mai dawa biyu a nan yayya gaba suna biyu zo haka in yaje kewayo zai ce da nan da ya yi guda uku kawai zai ce wani da hayi da hayi kudin da yake zuwa bai jiru wallahi da yawa haka sai Allah ya tsawo to saboda haka to kaga a nan mutum zai yi idan kana cikin cinkoso to sai ka rika motsa jikin ka kawai ba zai yi kai wuri ba ka rika motsa jikin ka ko ka faɗa ka rika dan motsawa duk da hakan ba ba za ka kalauji wani ba ba ka da wani zai ture kai ce kana dukan sa sai ka yi haƙuri wurin tawafi wurin haƙuri ne Allah duk zafin ka kai haƙuri kawai ka ɗauka cewa duk abin da aka yi ba ko me aka yi ba kawai kai kai simple ko wani ne ya taka kai jiyo kai ba haka ba bali bali sai ka zauna lafiya amma an gabiya da za ta za a yi faɗa Allah dan wani za mafi yawanci ga za hanka ne ka kokari ne musamman kuma mata to ba kullun rigimin muri sai ka zo ta hanka ka wallahi suna da zafin rai sosai kuwa zafin rai sai dai ka ji kawai an san ka ko wani ya taho da gudu ko kuma wannan masu dugar sun taho wai sai ni sai ka banka hagu dole sai sun kinza wai sun taho da matan su yanzu da mutanen kowa ya maza a taimu wasu samudawa manya-manya su rika hankalin jama'a to ji za Allah ya ce bala rafa ka wala butu ka wala jidalin to zai ce ne aga wannan guda uku da kayi kana zuwa da kayi uku duk kewayawa idan ka tafi kana tafiya da ka bara ka ce bismillah Allahu akbar in ka ga dama ka yi Qur'ani in ka ga dama ka annabi salati in ka ga dama ka dauko matsalolin gidanku gidan garinku unguwarku jiharku kai ta gaya wa Allah in da yaran ka nake kai ta faɗa amma kana dawowa ne ne rukunin da ya ba wanda daga shi sai hajjar Allah zuwa daga nan gurin kuma ana so ka dakata zai ga addu'a wanda za mu ji nan gaba an gane ku to bara mu je zuwa sai ma ne yake wa jahar ba to sauran hudun kuma sai ka mai da hannun ka ciki za ka ga wani har ya gaba da wani hannun sa a waje ba haka annabi ya ba kana yin kokon da zai ka mai da shi ciki a mai da shi a lullube sai a ci gaba kuma a hankali ba wuri a ci gaba da yin da ake yi za mu je mu mala yake to thumma nafaza ila maqami ibrahim alayhi salam sannan sai annabi alayhi salatu wa salam ya tafi zuwa ga maqami ibrahim kira da abin Allah ya tabbata gare shi sai tafi maqamu ibrahim shi kuma maqamu ibrahim sun kauce hajarul aswad kafin ka je daidai hijiru ismail yana da gaba wanda da a cikin ka'aba yake saboda su gozo da wahala da ake da aka turo shi aka yi ga wani yanzu ma su ko zan ya kuma ina za a kuma gaba da yin mali wato duk da haka wato an dai dan ƙara sauƙaƙawa saboda haka ba kawo ibrahim yana nan shi kuma alama ce ta sahu annabi ibrahim ko kalin kaza ne ba a komai a cikin wannan makamu ibrahim amma za ka wani ya ya tsaya wai yana nan da wani zai ba wani wai ya dauke shi a ai mara hoto ko kuma wani je rungume domin hakkar nan ko masu da'awa yan al'amur bil ma'ruf din nan sai su ba haram za ki ce ma bayani ce ba a jaban nan abin da ake a nan da zani kawai shi ne za mu biya sai annabi ali da abin islam yana zuwa makamin ibrahim sai karanta bakara wa takhidu min maqami ibrahim musalla kun ji abin da ake a makamin ibrahim kurki gurin gurin sallah ba gurin shafa ba faj'al al-maqama bainahu wa bainal bayt annabi ya gama yanzu fada wani sai ya sanya maqamu ibrahim tsakanin za wato tsakanin sa da dakin Allah yanzu ga ni ga dakin Allah na dai daidai a mudin nan to maqamu ibrahim yana daidai wannan teburin da ne sai ka zo ka sa maqamu ibrahim da Ka'aba a gaban ka to shi ma wannan zai bada wata ka aka ce wannan kowa zai mutuwa zai domin iya ne ke yi ko dan sai kin gurin ne in Allah ya taimake ka din da dawa abin nan kullun yi aje wata ran sai kai ta uku ba wani zai zo biyar ba a rana to sai ya zo a sallar azhar yayi a sallar azhar da azuba ku dan bangara zo gurin da yake daɗin gini cikin dare da tsakiya rana tsakiya rana kuma ba mutane sosai shi kuma wannan larabawan ba sa sa rana sai ka zo kawai kai har kai Zatu suna ta kokarin koma gida za a kwanta kai kuma kawai ka dauka ba kai to sai ka buri rana wata irin rana ce ba mai ana Allah kuwa duk da haka ai amma dai ka san kewayen da gurin ba rana ba za ka jira sai dai ka ji da ba a cikin ka kasan baya tayi sun su baya daukar zai simintin harami gaba ɗaya baya daukar zai to dan me yasa kuma za ba su mutum ba ne ba kake zuwa kai bal kai awa biyu kana bal ko ba haka bane wallahi malam ni da na gabata da ranar na fitan wannan zai yi bacci na da tabi da rana ta daga za ka bur aza sai kawai in kuce ya fi sai ga ka je ba ruwan ka da tsakani sai kuma cikin dare shi ma dare ya tsala to nan ba ka da problem shi ba kasan ba ba a dawa gudda takarni sanyi ne da jin ranar da ake yi sanyi ne da duk ranar da ake sanyi da jiki to me abin wahala kake ba minti arba'in da biyar ai half time a ƙara arba'in da biyar inda extra ma ai minti talatin awa biyu na ato ka gani kuma shi kansa ma kamar yadda aka yi providing din sa alaji ai cewa suke bayan air condition din kamar wani na musamman tun da za a ko wanda tayar tsaya sahu ne na musamman aka yi mutu iya tsawon tayin sun iya tsawon tsawon haka yake kuma gaji ya yi saiki to kaga ko an yi shi na musamman ne wane mutum wane mutum to amma wannan kuma daga waje ba wani zai su daru da wani da waye gefe in ka dogo za ka tafi ana da shi kuma suminti ne gaba ɗaya suminti ne gaba ɗaya kuma shi ma sanyi duk ranar da za a yi wani ɗaukawa baya baya dauka ba ne mutum yawwa to ai sai maka ma abin Allah ya fata bani sai yana daukar zafi sai a ce to gaban gurin ai kaga an ce ba je ka to shine ma da yake majalil maqam bainahu wa bainal baiti to shi ma haka malamai suka ce duk inda ka samu in ka samu nan bane bai amma in baka samu wani inda ka samu bayan ka gama dawafi kai sallah ka yayi domin ake karantawa in an zo wannan sallar shine yanzu za a gaya mana sai ya ce fakara abi ya kulu mahaifina ya kasance yana cewa wala a'lamu zakarahu illa ala nabi sallallahu alaihi wasallam ban san cewa yana ambata wannan abun ba fa ce shi ma ya ji ne daga annabi alaihi salatu wasallam abinda na ji mahaifina na faɗa jin da sahabi ne daga annabi ya ji kada ya karau da yawan kafe yace a rakawoyin nan biyu da annabi yake yi bayan ya gaba dawabi yana karanta raka ta farko raka ta farko da ta biyu kul wallahu ahad wa kul ya ayyuhal kafirun ma da kake ji ne bayan an yi fatiha a raka ta farko sai akan ta kuliya raka ta biyu kul wallahu sai ai sallama wannan farko in biyu ake yi ba wani abin ake biya ba duk ran da kai dawafi kafin ka bar gul kaga dawafin umara kenan haka dawafin ibada din wanda ba ta umara ba domin dawafi ka rika yi kenan amma da bai tattauna su ne tsakanin dawafi da sallah wanne kuma da a maka in kana da wayo zai kai yi jiki kai da wafi kai sallah domin duk dawafi ya amma sallah duk dai wai suka ce dawafi yayi saboda dawafi ba inda ake yin sa a duniya sai ba sallah ba ko ina ana yi shi kuma wajen suka ce amma ai sallah ba irin ta ko ina ba ce domin raka a yi dai take da sallah dubu ɗari ta garin wanda aka karba to kawai kai duka ka huta to sai yake sun maraja ila rukuni sannan sai ya koma rukunu fattalabahu kundi bayan yayi wannan yayi dawabi sai koma wajen rukunul yaman sai sun bati rukunin yaman ba a cikin hudu sai a rukunin yaman sai sun baki sun ba kare da ilan saba sannan sai fita nan ba umara za a yi sai ya tafi zuwa saba dama in baka sani ba za ka ce da Allah ina ne hanyar da zan je tafi gurin saba za su nuna ma hanya sai a teku nan idan kuma kana fahimtar larabci za ga an gaya ma cewa ga hanyar da za ka gurin saba za a gaya ma ai aru a rubuta da larabci a rubuta da turanci duk suna yi almasa ila al-maqam ko aka ce rubutawa wato ko ila safa hanyar da zaka tafi safa sai a ga ba ga aro da kai gurin al gurin zaka shi ma zaka dutsen ai sai da dinsa amma dai za ga wani gurin da yake mata da dutsen zalla amma mafi yawancin cikin sa allimi musamman shi gaba kaɗan za ka samu sauran gurin gaba ɗaya ba za ba ka ji gurin dutsen ba kan ka gayyarsa sai dai ka tsaya a je wani wani guri amma duk gurin ka tsaya kafani to yana zuwa wannan gurin sun makaraja ila zaba fa lamma da namina zaba yana tsara za a da yaje gurin zaba kara a je karanta inna zaba wal marwata fi sha'airillah wa man hajja al bayt aw i'tabar ana zuwa wannan ayar da an dace ta kana ganin sunan zaba karanta kafin ka gaba hawa ka gaba aya daya to kana yi yana hawa da yake abdau bi ma bada Allahu annabi yake zan fara da abin da Allah ya fara da shi da bai Allah ya fara tsakanin safa da marwa safa inna safa wal mabati inna al marwa wa safa ba shi yake ba bada abin safa fara ki alai ya fara da safa ya hau kai addara al baina hasidi ya hangu dakin Allah yadda ake yi da ka tafi kan safa din lokacin da kake tafiya gurin safa din ka ba wa Ka'aba baya to kana hawa kan dutsen safa din sai ka biyo kuma sai ka kare da kallon dawa za ka rika kallon daga tana tana an goda to da mutum ya juya yana kallo to kuma ga wani abu da zai kuma yi fa wahada Allah wa qaddara annabi alayhi salatu wasallam ya kai da Allah ya girmama shi yace ya wato ya girmama shi yace wa qala la ilaha illallah wahda وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأنا أجيب له كبيرة إذا لا كبيرة لا إله إلا الله وحده باب wanda ya tantance abota wa Allah sai shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulk mulki na Allah ne wa lahul hamdu sannan godiya ta tafi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai la ilaha illallah wahda ba wanda yake tunda a wata wace shi an jaza wada ya cika alƙawarin da Allah wa nasara abda ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahda ya rufe runduna ɗan maja shi kadai ku duba ba ku ga ɗan maja da suka yi maja a lokacin wato a yakin azab mutane da sai da suka zo suka yi wannan musulmai ba ko makari ba ba annan kowa ya karanta domin Allah ya gaya mana surat al-ahzab Allah ne ya turo iska ko wajiludan lam tarawha bayan wannan rihan din zai ce wajiludan lam tarawha da wata rijira da ba a ganin da malaiku su suka tarwatsa wannan yan yan yan haduwa to kaga wato Allah shi kada ya rusa rundunar maja shi kada ya rusa da to sai ce kun ba da abai da zare ko bayan kai wannan sai sai annabi ya addu'a kana bi da hada talata wa ran amma wannan addu'a da muka biya ana so kafin ka fara addu'a ka ka biya ta so uku akan dutsen wani alaji ya ce wannan ba da an yi abu da ne da zuwa yanzu ba a yi na ce waye faɗa waye ya ce an yi abu da ke waye in ka ce an yi na cikin abu kai abu bukatar dalili yana nan yadda yake saboda yana ganin wai ana ɗaukar lokaci wai to me ka je yi wannan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa wai tayi tsawo ai bawon Allah a lokacin bayan ka yi wannan sau uku ne kuma ka daga hannu abin da kake so ka roƙa ba ba ka ka'ida ba daga nan sai ka sauko shi ne malam yanzu yake gaya mana sai yake sun mana zana ilal marwa sai ka tafi marwa da kuma haka wanda yake kallo ko ko a talabijin zai ga guri ne tsakanin zuwa gaba da barwa din saboda kwarewa na mutanen Saudiya dan kar a rika haduwa yayin dawowa sai suka raba hanyar idan ka tafi saba to dan barwa in mutum zai dawo barwa sai dai biyo ta daya ne saboda haka ba a haduwa duk wanda ka gani a nan haka yake yi duk wanda zai dawo barwa ya biyo ta daya ne sai hanya da yake amma dai aka raba kuna hango juna kuna hango juna amma duk wanda yake tafiya ba zai haɗu da mai dawowa ba to me yake faruwa sai yake cewa a thumma da abai na zali qala mithla hadha thalatha marat thumma da zaila ila marwa hatta idan sabbatta da ma hubi badin wadi a sai da ababuwan da rigarigan sa suka tabbata a gurin da ake kiran da badin wadi da'a sai annabi ya fara sassarfa hatta idza sa'idata shi kuma wannan guri ne da da ka zo gurin shi ba sai ka ƙara wannan doji ko kotun da kake yi shi kuma za a ga a sama akwai fitila koriya ƙasa ba an sa ba tayin mai hukun farare daga farkon gurin zuwa ƙarshe an sa ba tayin kore ana nufin da ka zo gurin shi ma ka yi zazzafa kamar yadda ka rika yi lokacin da ka fara tsawaki irin wannan saboda guri ne da ba a zuwa tsaya yana da tarihi saboda haka yi gaggawa ka gurin kana barin gurin zai shi ma nan sai ka ji dariya dan za ka wani ya ji ka da gudu ko ko ko an sun mai da abu abu wasa wai sai ya suke ana zuwa gurin sai a danda ya wurgu sun kuma kai wasa ba kana ga wani su da kanka gurin sai ne kuma suka fara tsira abin da kai jiyo gwanya daya daga goron wallahi sai ya suke wallahi wani abu dole ba kai dariya Allah za su kawai daga nan ya zama musu abin wasa manyan mutane ba za ka sun sheka da gudu su zo da aka sai yace to da an zo wannan ana zuwa to mata da ka bar gurin har da za ka ida da kana fita da wannan koren gurin sai a cigaba da tafiya a ta'i a talmarwa shi kuma da tafiyar ba a gaya ba mai za ka ce ba ba abin da aka ce ga abin da za ka ce duk abin da ka gada ma ka faɗa ya yi to sai ya da za ta ida da mata hatta a dalmarwa hatta ya je marwa fa fa'ala 'ala al-marwati kama fa'ala 'ala safa me aka yi akan safa aka biyo aka kalla da jibala aka karanta addu'a ko da uku da na aka dora da wata biyu akan marwa ba haka yi shi marwa dutsen ya fi fitowa ba ga jinan kuru-kuru za ka gani safa ce aka ɗan sissin ya wurin aka ban ma ɗan kawai amma marwa za ka kusan akan da kai zuwa duniya haka za ka to shine ma da yake cewa fa fa'ala 'ala al-marwati kama fa'ala 'ala al-sama hatta idza kana akhir tawafihi 'ala al-marwa marwa hatta da ya kasance sai karshen tawafin sa da zai yi akan marwa ya fiki idan ga ka fara da saba ka kare da saba ba daidai kai ba a fara da saba a kare akan marwa domin zuwa shine daya dawowa biyu zuwa uku dawowa hudu zuwa biyar dawowa shida zuwa bakwai ka ga gawa daga nan sai ka sauka sai rage wa yana bin aji kuwa sai ka yi ka gaba kuma sai ka je ka ta bacci ka huta domin da wahala ka yi umara ba ka huta don wani ya riga bacci zai awa biyar yana bacci saboda aikin da kai ba a wannan lokacin musamman a cinkoso ne ka sha wahala kwarai da gaske to daga nan kuma sai a dora da abin da ya kamata to ina ga lokacin da ya ja mu sai haka ta ji mai zuwa ma ne jira mu biya fa qala law an istaqbaltu min amri mastadbartu nam za mu da abin da annabi zai gaba da yin bayani wato dangane da aikin hajji abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladarsa wannan muka yi kuskure Allah ba daukakin sarki ya yi mana littafin da muke zuwa gobe da kan manta malam gani zai sa sunnabul usul ne kuma yanzu babu shi to muna sa ran za a ga wani littafi al-mu'taqadu sahih ba shi da yawa sosai akan tauhidi ne shi ba kuma ya yi bayanai kwarai da gaske da shi muke tsammanin za a ga dari ko shi duk da tsada sai kawo kudin da mu ga adadin da ba za mu fara karatu ba sai kun samu littafi ya ji an nemi saboda haka ran da aka fara aka tara kullum da dawo ya zo to in Allah ya da kafin alamin da zuwa zai fara wannan shi wallahu a'lam na'am eh umarwa ita ma zai kuma yi eh haka zai ta yi to yi dawo suke ganin wai abu ce da wajen ka duk da yawa akan dutsen za ka yi ta yi a to me ka yi in sai aka yi kasai aka yi ta yi biyar ka abin ka ai ta yi domin a cikin miliyoyin mutane Allah ya zaɓe ka kaje gurin baka sani ba ko iya da kan ya hajjar da wada ya kai ma kai ya ka tsaya kai shi ne duk tsayawa a kai da za ka biya kuma duk tsayawa baka da addu'o'i baka da bukatu ai bukatu kuwa har sai an ce mu rufe Allah na wallahi wa shi wato jini ne kudurwa ce ya tafi wannan kudurwoyi na cikin wannan tsarin da ai gobara ne ko to saboda haka wannan kudurwar da kuke kallo sai a ce rukuni da yawa rukuni ne kamar wato fanar mutanen yawa ka bayyana da dogo to amma wannan rukunin yana da dari idan aka lullube ka'aba gaba ɗaya gurin wannan rukunin da suka sami da yawa iya gurin ba a lullube shi kuma ni da za ka taɓa jikin tsakiyar sa ka bayyana da dogo to saboda haka wannan haka yake dutse da zumunci amma a cikin ka'aba to da ka bar wurin kana zuwa wannan sai kuduro da gaba wannan da biyu sannan sai jiba ita kuma a jiki hajarun aswad ne a jiki shi kuma kana bar wata da kadan kana jawo kwanan nan inda yake kallo mu kana jawo kwana shi kuma akwai multazam inda annabi ya ce duwan ni sallah a cikin ruhi Allah ko me Allah ne ya ba amma shi ma nan sallah nan aiki ne wallahi sai a karya ka saboda haka ba ma yanayin da za ka yi saboda haka yi dai ka bibiyi lokuta irin waɗannan tsakaninsa da kofa tsakanin kofa da adal azur shi ne mutane da yawa mutane ba su san nan ne gurin ba kofa kuma nan ne za ga kofa inda ake dagawa a shiga manyan mutane su zo su zo a shiga kana barin nan ɗaya kwanan ita ba wato rukuni ne na wasu mutanen an ce mutanen iraki duk kowane kusurwa da sunansa amma waɗanda ake wa ibada waɗannan biyu ne kawai haka da da ku sannan da kaban nan daidai ba kawo Ibrahim akwai hijira Isma'il dutsen nan na Annabi Isma'il za ka yi sun yi taidacin da kiwa za ka duk mun jira sai an zo an goge saboda wani za su yi suna goge suna kaza kawai sai su kuma laraba su zo a goge a fesa suna yi saboda ka yi kasa hujjala waye ta ka duk mun ita kanta ka'abar za a je ana ta gogar da duk za a ga da an zo talla za a la'asar mafi ko yaushe sai an goge a fiye da turaren kan ne shi ne za ka ga ana wato turaren ko ka'aba an gane ko za ka suna biyarwa a cewa turaren za ka ɗan jin ne ɗan da kake ji a ka'aba shi ne dai kaɗe a wani yankin da kwarwa haka shi ma turaren da ake sa a marwa ka biyo turare marwa shi ma za ka fi ɗan jin marwa idan ka biyo alharamai shi ma za ka je domin ka san duk kankin turaren kankani ba maka je ka je da ne billahi da ji kankin sa ko na mu je yin lokaci kana shiga maka za ka ya zama kauye la haula wala quwwata illa billah haka madina kana shiga kankin turaren ka ya bata na ta kawai za a gani ya Allah mu gode wa Allah ya dace da mu Allah ya kai mu kowa Allah ya kai wanda suka je kuma Allah ya mai mu na'am wannan shi ne malam malam wallahi wallahi ma no na faɗi wannan ne ba cewa idan wato hata bayanin umara ko haji mutum ba zai iya bi bayani yadda ya kamata ba wanda yake ba domin akwai abubuwan da ko ni kafin na je din akwai abubuwan da zai bayanin da ya fahimta da abinci talatin da biyar za a kan ruwa domin kawai kariya abinci ne ka karanta gurin shi ke na na ɗauka haka ne a je aiki ne sai mutum ya je zai ga a sai da na gwada cewa idan mutum zai shiga cinkoso ya dawa a cikin ne wani idan za ka je cikin cinkoso ga kai kuma ana tafiya wani lokacin ka jika a sama in dai wannan za ka yi in Allah ya yarda dawa bi za ka yi shi ne amma shi ya yarda zuwa shi sai da na gwada wannan idan kuma ka fito wa ruwanka da kowa kana tafiya ba ma a cikin dunguran ka minti arba'in da biyar a ba dai ba za ka yi jika guda bakwai arba'in da biyar to ga dan kuna kuma za ka zo ka tafi ka je ka yi ka ba da wannan kai ka komo shi kansa aiki ne idan ba abin da nake faɗa lokacin cunkoso ai za ka yi tana yawan bayani cewa idan ba cunkoso wataƙila minti arba'in da biyar ya ishe ka gaba ɗaya in babu cunkoso amma da wannan cunkoson ka je umara wato umara ta azumi ko aikin haji ko shakka babu wannan bayanin da nake wani za ka amma yanzu ka da maulidi ba kada da aljibi ko kuma yanzu mutum ya biya ya ba ji maulidin ba ba ji da aljibi wallahu ala na aji a ai kaga an wato sai sai ai kaga ba ta kai kawai an jige ba ya zama wannan kaza yake da harfi da na da na da jama'a adal kaza'i wa huwa halqu ba'd ra'ati duna ba'd hadisin bukhari saboda haka kan mutun yayi wannan yar mata ne aka ce tattawo an mula shiri amma na muje haka a mata kawai ba wani zancen maza kaza kaza a su maza ta aka kore shi sai sai ko shi babban tsakin walwal za ka zo wani dan bakin sattin da gashi da je kuma ya je yayi wasu ko ba ba gano za ka zo zuri domin zai kuma fitowa wani zo yake ma ya ake na ado na ka ma gashin nawa yake za ka wajen wani ma ya bin matan da rukun gari kuma ya ake ba daidai ba ne akwai sai mutum ya dan jira kawai shi ba zai aji ba saboda gajin kawai yana yi masa baiwa a yana yi masa bauta wallahu a'lam Allah ya tabbata abubuwan da kuma ya ce ya da babu ladan da wannan mutum ya kusa da Allah madaukakin sarki ya yi ba muna da ko ban gidi da sunayen da kyawawa da so mu zama daukaka duk lokacin muna da kai Allah ya biya mana waɗanda suke neman aiki da waɗanda suke kasuwanci da waɗanda za aure gaba da wanda aure ya kosa ga wajen Allah ya tallafa mu muna da kowa mai gidi da sunan kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da kuke da lafiya Allah ka inganta lafiya mu kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya mun gida al'umma suke suke Allah ya fitar da su muna da kowa mai gidi da sunan kyawawa gobe da wadda Allah ya kara da wani asiri duniya da lahira Allahumma ajina fi awdalina wa aslih aymatana wa la ta'murina wa ja'alna la tadabina sabaka wa tabam واتبع عباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين